ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إننا الآن في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن شهر الغفران والعتق من النيران وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الصائم والإخلاص فيه فقال إن في الجنة بابا يقال له أرويان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فإذا دخلوا أغلق راه البخاري عن سهل بن سعد فما بال المؤمن بمن سام في حرب السيف التزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى ففي رمضان يضاعف الله الأجر والثواب أيها الإخوة وكما يشعر الجميع بموجة طقس شديدة الحرارة الذي يمثل اجتهادا شديدا للسائمين في هذا الشهر المبارك ولكن إذا علمتم أجر الصائم في مثل هذه الأوقات فإن في ذلك دافعا للتحمل والصبر في الطاعات حتى ننال الأجر العظيم من الله رب العالمين فالصيام في الأيام لا يشق فيها الصيام فالصيام في الأيام التي يشق فيها الصيام والإنسان يجاهد نفسه فيصوم ويتمم الصوم يكون الأجر فيها أكبر من الأيام التي يكون فيها النهار أقصر أو يكون المشقة المرتبطة فيها بالصيام أقل هذا مستشهدا بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في أمرتها إن لك من الأجر قدر نصيبك ونفقتك راه الدار قطني وهو صحيح وجاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا غازين في البحر فبينما نحن ورويه لنا طيبا والشارع لنا مرفوع والشراء لنا مرفوع فسمعنا مناديا ينادي يا أهل السفينة كفوا أخبركم حتى ولا بين سبعة أصوات قال أبو موسى رضي الله عنه فقمت على صدر السفينة فقلت من أنت ومن أين أنت أو ما ترى أين نحن وهل نستطيع وقوفا قال فأجابني الصوت ألا أخبركم بقضاء قضاء قضاه الله عز وجل على نفسه قال قلت بلى أخبرنا قال فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه من أتصى نفسه لله عز وجل في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة قال فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتوخى ذلك اليوم الحر حر الشديد الحر الشديد الشديد الحر الذي يكاد ينسلق فيه الإنسان فيصومه راه البيهقي فأبشروا أيها المسلمون فأبشروا أيها الصائمون فإن هذين الحديثين يدلان على أنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة وشدة حر فإن ثوابه يكون أعظم وعلى هذا المنهج صار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد كانوا يصومون تطوعا في الحر الشديد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فما بال المؤمن بمن صام رمضان في الهاجرة ابتغاء مرضات الله تعالى وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يصوم في السيف ويفطر في الشتاء بل كان الصحابة الكرام يتأسون عند الموت يتأسفون عند الموت على ما فوتوه من ظمأ الصيام في الحر الشديد قال تعالى في شأن المؤمنين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يجيز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فاتقوا الله أيها المسلمون وأخلصوا عبادتكم له سبحانه وكما أن للصوم في الحواجر أجر عظيم فلا بأس للصائم أن يصب عليه الماء للتبرد من شدة الحر ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يصوم حتى يكاد يغمى عليه فيمسه على وجهه الماء وسئل عمن يصوم وسئل عمن يصوم أي سأله أحد عمن يصوم فيشتد عليه الحر فقال الإمام رحمه الله لا بأس أن يبل ثوبا يتبرد به ويصب عليه الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر هذا وإن المؤمنين وإن المؤمن يعلم أن هذا المواسم عظيمة ولهذا فهو يغتنمها ويرى أن أن من الغبن البين تضييع هذه المواسم وتفويت هذه الأيام والفرص فقد وجب النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على قيام رمضان فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي للمسلم أن يوظب على قيام الليل في هذا الشهر المبارك مؤمنا بما وعد الله سبحانه وتعالى عليه من الثواب محتسبا الأجر عند الله فحافظوا أيها الإخوة على صلاة التراويح مع الإمام لتحسب لكم قيام ليلة كاملة فإنها ليال معدودة إنها ليال معدودة تمضي والإنسان في غفلة ولهو فاغتنموا هذا الفرص العظيمة لتتوبوا إلى الله مولاكم بأنواع الطاعات لتنالوا ما وعدكم ما وعدكم من نعيم كريم أيها المسلمون إن شهركم شهر القرآن ففيه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل القرآن وتلاوته فتأسوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام بالجد على تلاوة كتاب الله ولا تضيئوا أوقاتكم في فضول الكلام والتحدث فيما لا ينفعكم في دينكم ودنياكم وربما يجلب عليكم سخط الجبار أنيبوا إلى ربكم ومولاكم بالتوبة والاستغفار فإنه هو العفو الغفار نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من أتقاء رمضان بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن والا ومن سار على منواله ila يوم الدين bayan haka ƴan uwa musulmi muna cikin wani wata wanda yake mai albarka shine wata Ramadan wata wanda yake na azumi wata na tsaiwa ai sallar dare wata na karatun alqur'ani wata wanda yake na gafara ne da ƴantar da bayin Allah da suka nemi gafaran ubangiji daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a hadisai da yawa na irin lada mai gwabi da Allah ta'ala ya tattalinsa ga masu azumi waɗanda sun kai ikhlasi a ciki har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle a cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce da ita arwayyan ba wanda yake shiga ta wannan kofa daga cikin kofofin aljanna guda takwas akwai guda ɗaya sunanta arwayyan ba mai shiga ta wannan kofa sai masu azumi a lokacin da aka tsaya kiyama an yi hisabi Allah zai ce aina sa'imun ina masu azumi sai su miƙe idan suka tashi sai Allah ya shigar da su ta wannan kofa in sun gama shiga sai a rufe kofa saboda an yi ta ne don karama su Allah ka samu shiga ta cikin ta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo daga Sahal ibn Sa'ad don haka me ya damu mu'mini menene zai damu mu'mini idan yayi azumi a cikin tsananin zafi irin na lokacin bazara yana lazimtar umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala da neman yardarsa, mu sani a cikin wata Ramadan, Allah yana rufanya lada ga bayinsa, yana rufanya musu sakamako. ‘Yan uwa musulmi, kamar yadda muka sani a waɗannan ‘yan kwanaki kaɗan, za ka ga mutane suna ɗanɗana tsananin zafin rana da yake bugawa da iska wacce take mai zafi, wanda yake sanya mutane suke dagewa, suna ƙara ƙoƙari da shan wahala. mai tsanani wajen isarwa ga wannan azumi nasu a wannan wata mai albarka amma idan kun san irin ladan da Allah ta'ala ya tattali a irin waɗannan lokata lokaci mai tsanani kuma kai ibada a cikinsa to da mutum zai zamanto bai samu damuwa ba wannan zai sa ya ƙara ɗaukan nauyi na yin azumin kuma ya haƙuri wajen yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala don ya riski wannan lada mai gwaɓi da Allah ya tanadi shi azumi da za a yi shi a lokacin da ake cikin tsanani kamar irin wannan yanayi ko yanayin da ya fi shi alhali mutum yana daddagewa ga babu abin da ya yi buɗe baki da shi mai kyau babu abin da ya yi suhur da shi mai kyau kuma ga tsananin zafi rana amma ya dage ya cika azuminsa to ladansa sai ya fi yawa a kayan wanda ya yi azuminsa a cikin sauƙi baya cikin irin wannan yanayi mai zafi kuma yana samun abubuwa cikin sauƙi ladan da ake samu a lokacin da rana ta fi tsayi wuni ya fi tsayi ya fi a lokacin da wuni yake gajere lokacin da aka fi samun tsananin zafin rana ya fi lada akan lokacin da ake cikin sanyi wannan akwai shaida cikin abin da ummul mu'minina ta rawaito ba azumi kawai ba dukkan ibadar da aka fi shan wahala a cikinta kuma aka daure aka nemi ladan Allah ladanta yafi yawa ummul mu'minina Aisha Allah yarda da ita za ta je umara a lokacin tsanani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata inna laki min al-ajr qadra nasibiki wa nafaqatiki gurgudon ladan da zaki samu gurgudon wato wahalar da kika sha da kuma abin da kika kashe a cikin wannan ibada take wannan hadisi daraqutni ya rawaito shi ya zo cikin wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari Allah yarda da shi yace mun fita ne muna yaki mun shiga ta kayan teku muna tafiya a jirgin ruwa kuma muna cikin tafiya iska tana bugawa mai daɗi sannan tanti da aka ɗaga irin wanda yake kaɗa jirgi shi ma ya tashi sama tafiya tana cikin daɗi a wannan lokaci sai muka ji kawai ana kiranmu kaman ta sama kaman ta ina ba mu san ta ina ba ana cewa ya ahlas safina ya ku mutanen wannan jirgi kifu ukhbirukum ku tsaya na ba ku labari har sai da wannan sauti ya dinga yawo a tsakaninsu sauti kamar guda bakwai suka ji har sau bakwai ana faɗa abu musa al'ashar ya ce sai na miƙe shi ne kwamanda ya tsaya a tsakiyar jirgi sai ya ce kai ɗin wane ne ta wani kusurwa kake yin magana ba ka ga a irin yanayin da muke ciki ba cikin ruwa ne iska tana kaɗa mu shin kana ga za mu iya tsaye da jirgin nan a yanzu a haka sai wannan mai magana ya ansa musu ya ce bana ba ku labari da hukuncin da Allah ta'ala ya yi ba ya hukunta makansa abu musa saboda kwaɗayin da sahabbai suke yi na jin shirya sai ya ce eh ba mu labarin abin da Allah ya hukunta makansa sai wannan sauti ya ce musu Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta makansa cewa duk wanda ya sanya makansa ƙishirwa saboda Allah a wata ibada ne ta jihadi ko kuma azumi ne ko wani abu kuma ya sha kishirwa kuma fi yawmin harin a wuni wanda yake mai tsananin zafi kana haqqan ala Allah an yurwiyahu yawm al-qiyama Allah ya dora ma kansa sai ya shayar da shi ruwa mai dadi a ranar al-qiyama Allah ka shayar da mu tunda Abu Musa al-Ash'ari ya ji wannan magana shi sai ya zamanto in zai azumin tadawwi ma baya neman lokacin sanyi sai ya dinga kirdadan lokacin da ake tsananin zafi sai ya azumin sa na tadawwi wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya kawo don haka albushirin mu ƴan uwa musulmi waɗannan hadisai guda biyu na ummul mu'minin da Abu Musa al-Ash'ari suna nuna mana cewa ashe azumi a cikin tsanani kuma wuni ya zamanto yayi tsawo kuma a samu zafi mai tsanani da garji ladan da ake samuwa irin wannan yanayi yafi ladan da za a samu ba a irin sa ba a bisa wannan tafarki ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gudana har ma sahabban annabi ba Abu Musa kawai ba azuminsu na taɗawu'i suna kirdadar lokacin tsananin zafi ne su yi don koyi da manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam. Shin me zai damu mumini? Idan ya yi azuminsa na Ramadana a lokacin garji don neman yardar Allah bai faɗi ba kuma akwai lada mai yawa wanda zai a masa albushir da shi a kiyama. Abubakar Siddiq sahabin annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ya zan azuminsa na taɗawu'i ma a lokacin zafi yake yi in ana sanyi yana sassautawa baya yawaitawa amma lokacin da ake zafi a lokacin yake yawan yin azumin taɗawu'i kamar yadda sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna bibiyan irin wannan ne kai sahabban annabi ma sun kasance su sukan nuna takaici a lokacin da mutuwa ta zo musu kaga suna kuka a tambaye su me yake sawa ku kuka su ce wallahi ba don karaya muke yi ko don tsoron mutuwa ba abin da ya sa muke kuka muna kuka ne saboda ladan da muka san ana samu a lokacin da ake azumi ana tsananin zafi wannan yanzu in mun mutu ya kufce mana Allah maɗaukaki ya faɗa dangane da sha'anin muminai a duk ibadar da za su yi lokacin sahabbai ne ko wannan zamani namu ila qiyamis sa'a Allah yana faɗa cikin suratul tauba ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله Allah ya musu tanadin lada mai gwabi ne saboda ba abin da zai same su na kishirwa ba abin da zai same su na wahala ba abin da zai same su na tsananin yunwa in dai dan neman yardar Allah ne wala yadauna mawdi'an yajibul kuffara ba za su taka wani waje dan su kimsa ta kai shi makafirai ba wajen yakar su wala yanaluna min aduwin nailan ba za su samu wata wahala daga wajen abokan gabansu ba illa kutiba lahum bihi amalun salih face duka waɗannan sai Allah ta'ala ya rubuta musu lada mai kyawu a kayansa don haka mu ji tsoron Allah 'yan uwa musulmi mu kyautata ibadunmu mu tsarkake niyya wajen ibadar mu ga Allah subhanahu wata'ala domin shi azumi a lokacin garji lallai yana da lada mai gwaɓi kada ka karaya kada kai wani lafazi wanda zai bata maka ladan azuminka yadda kai azumin saboda Allah ci gaba da tsarkake niyyarka har ka kai ƙarshe insha Allah akwai ranar da zaka sha ruwan da ba zaka sake kishirwa ba babu laifi amma duk da irin tsananin da ake yi duk da neman lada da ake yi idan zafi ya damu mutum ya dan watsa ruwa a jikinsa dan ya dan sassauta ba ya kurɓa ba ya ɗan watsa a jikinsa ko ya sa shawa ko ya ɗiba a bokiti ko kuma ya zuba a kansa kawai ko ya ɗan wawwatsa a jikinsa ko ya jika wani tsumma ya ɗan ɗora a kansa duka babu laifi yanzu a irin wannan yanayi aka ce mutum sana'arsa a fili ne ai kaga akwai wahala ko a ce sana'arsa yana zirga-zirga ne iska mai zafin nan na yana kabu-kabu ai kaga akwai wahala to ba laifi lokaci lokaci ya ɗan saka ruwa a jikinsa wannan duk ba laifi ba ne kuma ba zai taba masa ladan azuminsa ba insha Allah Imam Ahli Sunna Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ya kasance yakan yi azumin tadawwi a lokacin tsananin garji har sai ka san shi mutumin bagadaza ne ana tsananin zafi cikin hamada sai ya dinga suma wani lokaci saboda yawaita azumi da yake yi amma baya fasawa har ma sai a dinga ɗiban ruwa ana zuba masa ko kuma shi da kansa ya dinga ɗiban ruwa yana zubawa kansa an masa fatawa menene batun wanda yake zuba wa kansa ruwa a lokacin da ake tsananin zafi sai ce babu laifi mutum ya jika tufa ya dan siyaba a jikinsa don ya sassauta zafin da jikinsa yake yi ko ya zuba wa jikinsa ruwa yace annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito musu yakan zuba wa jikinsa ruwa idan ana tsananin zafi shi da kansa saboda kishirwa da ta dame shi ko kuma saboda tsananin zafi rana don haka ba laifi bane idan mutum yayin wannan kana kuma ba zai taba masa azumin sa ba insha Allah wannan kenan kuma lalle mumini ya sani cewa irin waɗannan lokata masu daraja kaman azumi din nan mutum ya iya bakin kokarinsa ya ɗebi riba a ciki yanzu muke cewa azumi azumi yanzu cikin ikon Allah gashi an yi mako biyu yau ana azumi na goma sha hudu kamar haka ne yanzu aka ga lokacin ya wuce kullum muna jin hankalinmu yan uwa mu yi ƙoƙari damar da ta bujiro maka baka sani ba ko wata ba za ta sake zuwa ba yi amfani da wadda take gaba gare ka ka ɗebi abin da za ka ɗiba mai gwatsi domin tattali gobenka kuma lallai shi mumini yana ga wauta tattare da mutumin da zai walakanta ya tozartar ya yi watsi da waɗannan lokata bai ganimance su ba har waɗannan wannan dama ta zanta kubce masa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar da mu idan ramadana ta zo mu dage wajen qiyam ramadan yana ma ambata cewa duk wanda yayi qiyam ramadan to za a gafarta masa abin da ya wuce na laifuffukansa daga farkon wata zuwa ƙarshe ka tsaya wajen ƙiyamar Ramadan. Ban ƙama Ramadan imanan wahti saban, gufira lahu ma taqaddama min zambe hadisi ne wanda yake mai kyau. Ashe ya kamata ga kowane musulmi ya zamanto ya dage, ya lazumci ƙiyamar Ramadan, ƙiyamul laili in zai iya yi tsakar dare a cikin wannan wata mai albarka. Yana mai imani da abin da Allah Ta'ala yayi alƙawarinsa na lada mai gwabi. yana mai tsammanin samun kuma wannan lada a wajen Allah subhanahu ta'ala. in har mutum bai samu damar tsayawa tsakiyar dare ba yan uwa musulmi tun farko Ramadan ya dage akan sallar tarawih tare da liman akai shi har ƙarshe ayi wutri da shi ba tare da ya tafi ba in wannan ma ya kiyaye bi iznillahi ta'ala za a sanya shi a cikin wanda suka raya Ramadan da ransa koda bai tsakar dare ba kar ka bari irin wannan dama ta wuce ka sallolin da ba tsawaita su ake ba a cikin minti arba'in an gama minti arba'in mene ne minti arba'in in dai mutum yana nan a raye cikin minti arba'in an gama zaman daba ba awa nawa kake yi tun hantsi ake yi har la'asar ana nan a daba hira kawai ake yi to me zai hana ka yi wannan minti arba'in ne ƙalla ka ga waɗanda suke kaiwa awa ɗaya mu dai a nan garin a yi ƙiyamar ramadan awa guda na san a wasu garuruwa ƙur'ani suke saukewa a kwana ashirin a sake sauke ƙur'ani kuma kwana goma ƙarshe tsakiyar da da yawa garuruwa suna wani su amma mu minti arba'in ne yan oya-oya ma minti talatin Allah shirya da mu. don haka ‘yan uwa mu dage wajen yin irin waɗannan salloli kada mu bari damar ta yi wuce lokata ne waɗanda suke ƙidayayyu ba su da yawa haka Allah ya kira sa ayyaman ma'adudat kwanaki ne ƙididdigaggu ‘yan kaɗan to me zai hana mu ribarci wannan kuma abin da aka tara yana da yawa kwanaki kaɗan bonus ɗin da aka tara mai yawa mu fa'idanta da shi ‘yan uwa Allah ka ba mu dacewa lokaci guda ne zaka ga wannan kwanakin idan mutum bai tsaya ba sun wuce alhali mutum kuma yana cikin warginsa yana cikin gafala dama ta wuce bai samu komai ba dama ta wuce masu rabo sun ɗiba sun kamfata ya gansu a kiyama cikin annashuwa da nishaɗi a ce menene a ce ƙoƙarin da suka yi a ramadana shi kuma yana nan tare da su shi kuma bai kamfata wa kansa komai ba yana ya hasarata alama farwar tafi jambilla yana da na sani to me zai saka ka bari da na son ta same ka yi amfani da wannan kai amfani da wannan dama mai girma wajen tuba zuwa ga Allah majibincin mu Allah mai yalwar tuba ne kuma yana ba wa bayansa gafara a cikin wannan wata a nemi gafara ubangiji yan uwa a daidaita da ubangiji wajen yin da'a nau'i nau'i kala kala da'a tana da yawa abubuwa ne masu yawa lazumci gidanka ma kar ka fita in ba dan neman abinci ba lazumci masallaci ka dinga zama sawo bakinka abin nan gam ka rufe shi karkai magana duk yana daga cikin ka rika tunanin ubangijinka a zuciya balle a ce ka bude bakin kana azkar balle kuma a ce karatun Qur'ani kake yi balle a ce a tsaye kake a gidan naka kana salloli ka kiyaye waɗannan salloli a cikin Ramadana kiyaye dukkan nafilfilin da ka san an ce ana so a dinga yin su waɗanda aka haiko annabi yana muwazaba a kansu fara da raka'atai alfajr idan alfajr ya fito zauna a masallaci kana azkar har lokacin da rana za ta fito kayi abin kai abin haka lati shuruk raka'atai shuruk wanda ladan ta daidai yake da ladan umara da aikin hajji to me ka rasa in ka dawo hantsi ya sake dagawa yi sallan walaha ko da nafila raka'a hudu mafi karanci in azhar ta zo yi rawatib din da suke tattare da su hudu kafin ta biyu bayanta in la'asar ta zo duda baya cikin rawatib yi wannan hudun da annabi yake yi kafin la'asar idan an zo magariba yi biyu bayan magariba karka damu da rashin dan ka je ka ci buɗe baki wannan nafila raka'a biyu in an yi sallar isha'i nafila raka'a biyu kai qiyam in ka samu dama sake tashi da daddare ba a hana ka ba ko kai wuturin ka zaka iya yi wuturin ne ba zaka nanata ba kai irin wannan nafilfili mana kaga abin da Allah zai aje maka kai kuma da ikhlasi da neman yardar Allah dama amfani ake da ita ya'yan uwa musulmi mu daje wajen karatun alqur'ani kada mu damu da yawan zama da ake yi a wajaje mu bata lokacin mu azancan banza fudulul kalam ni ta zantuttuka waɗanda ba za su amfanar da mu a duniyar mu ba balle lahira wala Allah ma zantuttukan da zamu yi sai saba ma sai sama sai sama wa mutum zunubi a wajen Allah subhanahu wataala don haka yan uwa mu koma zuwa ga Allah mu dage wajen tuba mu dage wajen istighfari mu dage wajen roƙon ubangiji gafararsa mu dage wajen roƙon sa ya yantar da mu daga wuta mu dage wajen roƙon sa jannatul firdaus ubangiji Allah ka shigar da mu aljanna tare da annabin mu Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka sa muna cikin wanda za a yantar da su daga barin wuta cikin wannan wata Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayen mu ka gafarta wa malaman mu da ƴan uwan mu ubangiji Allah ka kyautata karshen mu idan lokaci ya zo Allah kada ka sanya mu cikin wanda za su yi asara a ranar da aka hadu da kai umu ila salatikum yarhamukumullah